الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن اكتفى اثارهم الى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا ثلاثة ترى وتر رمضان نشكر هجرة من الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda hakan ya daidai da sha tara ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu a wannan masallaci mai albarka da ake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon fahimta Allah ta'ala ya ba mu dacewa da karantawa daidai da kuma aikata daidai malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
na'am وما لهم من ناصرين Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa amman ladina kafaru fa wa'adhibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wato fa amman ladina kafaru wadanda suka kafirta da annabi Isa alaihi salatu wassalam a zamaninsa na daga Yahudawa da waninsu da kuma waɗanda suka kafirta da annabi isa wajen bijirewa maganarsa na cewa yana yin bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗanda suka yi wannan kafirci lahum azabun fa u'adhibuhum Allah ya ce zan yi masu azaba azaban shadidan azaba wacce take mai tsanani ai ko da ba a sifanta azabar Allah ta'ala mai tsanani ba ai da ma ta Allah ta'ala ya ce wa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad ranar lahira ba wanda zai yi azaba irin azabar da Allah ta'ala ba wanda ya taɓa yin azaba irin azabar da Allah ta'ala zai yi wa makiyansa kafirai a wannan rana ba wanda ya iya ba wanda ya taɓa yin irin wannan azaba sannan wala yusiku wasaqahu ahad ba wani wanda yake yin ɗauri ko ya taɓa yin ɗauri kamar ɗaurin da Allah ta'ala zai yi wa maƙiyarsa domin ai za a zo da wato sun mafi silsilatin ko zarwa ha sab'una zira'an fasluku za a zo da sarƙa mai kamu zira'i saba'in kuma zira'i irin na mala'ika ba irin na adam ba ita za a ɗaɗɗaura mutum a mai ɗaurin tankila in za a ta ko ina a daddaura mutum to azabar ma babu mai iya yin azaba ko ya taɓa yin azaba irin azabar da Allah ta'ala ya yi sai ga kuma ya tabbata da azabar azabar shadida azaba mai tsanani fi duniya wal akhirah a cikin duniya da kuma a cikin lahira to a cikin duniyar an ce bil qatl was sabi wal jizya nau'in azaba uku sai Allah ta'ala yake yi makadare a duniya ko dai a turo wanda zai zo ya kakkashe su ya fata fata da su kuma an yi mai yahudawan haka bukta nasar in ka bincike tarihi wani arne ne basarake mai jirgarsa bukta nasar ya zo kawai mai gadar babi yahudawa ya dinga yi masa kisan tare dai kaga Allah ya faɗi gaskiya فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا ya dinga masa fata-fata sannan kuma an samu zalu shi ma ya ragargaje gudawa matuƙar gaske sannan kuma an sami a filƙuru da mata afiya a zamuna 'yan baya-bayan nan an samu hitler wanda shi ma ya ragargaje gudawa ya kakkashe su kisan tare da yi to Allah ta'ala da ba yi masa alƙawari kuma alƙawarin mustamir mai ci gaba ba lokacin da zai tsaya wa ista'azzana rabbuka alaihim kuma la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab ubangijinka ya yi sanarwa cewa yahudawa zai dinga tada masu wanda zai ɗanɗana masu azaba mai ainihin azaba mai tsanani mummunan azaba ko yanzu ai suna shan wahala a hannun waɗannan hamas sai dai kawai ɓoyewa ake yi suna shan bakar wahala akwai wani soja ɗan isra'il ni na ji ana hira da shi ana ana translation da larabci yace bai taba ganin ruwan bama bamai na bala'i ba tun da yake da tarihin duniya kamar yadda suka da yaki a Gaza din nan shi ce wallahi bai samu ma yana iya yin fitsari sai a cikin wandansa haka yake a cikin wanda yake yin fitsari haka Allah ya faɗi gaskiya kuma wani shehi daga cikin shehunnan azhar yake cewa ba a taba yin yaki mara nasara ba fiye da yakin da yanzu Isra'ila da take yi da Falasɗinawa yace ta jero wasu manhoji na yakin naka guda biyar ne har yanzu duk wannan kisan da kai da rubutu da gidaje da kai har yanzu guda ɗaya manufar bai tabbata wai za ta za ta dakushe kai don Hamas su gala kai masa hari to har yanzu na kai masa hari kuma za su sanya ƴan ƙasar su yi tawaye ga Hamas har yanzu ƴan ƙasar suna kan mata suna kan Hamas kuma za su kwace iko zato suna da kai tsara ko haimana zato suke da tacewa a ƙasar har yanzu ba su da tacewa in suke nan go abinci abinci ri san gurin in suke san abinci abinci ri manowoyin su guda biyar duka ba wanda suka ci mawa kuma yau cikin manowoyin kuma akwai za su kwato fursunonin da aka kawo musu har yanzu guda ɗaya suka iya suka iya samu kuma shi ma guda ɗayan fitowa ya yi daga gurin da ake tsare da shi suka same shi a kan titi ba su suka iya zuwa sun kwato shi ba da zo da haka Allah ta'ala ya faɗi gaskiya cewar zan yi musu azaba azaba mai tsanani a nan duniya ta hanyar kisa wasabai da kama har yanzu akwai fiye da ɗari biyu cikin fursunonin Isra'ila a hannun Hamas duk wannan tsakaya ne da ake fiye da ɗari biyu ba ina ne ɗari biyu fiye da ɗari biyu kaga an karka masu duk bil qatl wasabi sannan kuma wal jizya da jizya wannan kuma idan musulunci ya samu bawa da ƙarfi suka dawo suka kaskanta suna ƙarƙashin saidara ta musulunci to za a dora musu jizya kowanne kafiri sai ya rika ba da dinari hudu a kowace shekara amma kafiri namiji ɗa sannan ba zai ba da dinari guda hudu duk shekara dinari guda hudu nan kuma suna da yawa domin zan yi ka raba min miliyan tara gida hudu zai kama nawa kenan miliyan tara a raba ta gida hudu ai ta ga zai miliyan biyu ne da wajen dubu ɗari biyu da hamsin ko ina tunanin haka to kowane kafiri idan za musulunci zai samu ƙarfi sai ya rika ba da haka duk shekara to zan yi masa azaba azaba mai tsanani to kuma a yanzu wannan yakin da yahudawa suke a yanzu din nan an ce yana tsananin taba masu tattalin arzikinsu yana haifar da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar kullum cikin asara suke da dukiya mai yawa fi duniya wal akhirah a lahira kuma Allah ta'ala dama ai kowa ya sani wuta ce ita ce azabar da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi masu a lahira ita ko wuta din nan manzo alaihi salatu wassalam ya ce lokacin da nabi Isra'ila da Mi'raj maliku mai tsaron wutar jahannama da ya nuna min ita da na gani sai na ga cewa duwar wasu duwar wasu ba za su iya jurewa azabar wuta ba duwar wasu ma balantana dan adam mai tsoka da jini da jijiya duwar wasu ma ba za su iya to Allah ta'ala ya kare mu wa wa'adibuhum azaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin sannan kuma ba su da wasu masu taimakon su wanda za su hana a yi masu wannan azaba a ranar lahira domin idan ceto ne to su ba su da certificate din da za a cece su ai Allah ta'ala ya faɗa cewa su kansu masu ceto wala yashba'una illa liman irtaba ba za su iya ceton kowa ba sai wanda Allah ya yarda a ceta to Allah zai yarda a cece Yahudawa ne ina Allah ta'ala ba zai yarda a cece Yahudawa ba da aka ba su da wasu masu taimakon su wanda za su hana a yi masa azaba Allah ta'ala ya kare kaga wannan shine sakamakon kafirci shan wahala a duniya kuma shan wahala a lahira to waɗanda suka yi imani kuma وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم na'am فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace wa amman ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin wa amman ladina amanu wadanda suka yi imani suka suka bi annabi Isa alaihi salatu wassalam a zamanin sa sannan suka mai biyayya lokacin da manzon Allah ya bayyana dama sai da manzon Allah ya bayyana cewa duk wanda ya zai bi magana sa to ya bi manzon Allah to waɗanda suka yi wannan suka yi imani da shi ta dukkan fuskoki to wannan bai wa filin uzura Allah ta'ala zai cika masu ladan idan na zamanin annabi annabi Isa ne zai ba su ladan su cikakke ba tare da tawaya idan na zamanin da suka riski manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to shi kan wannan hadda ma tsari kamar yadda hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar cewa mutane guda uku Allah ana ba su ladan silinci guda biyu an gane ko salatatun yudihim Allah ajrahum marratayn mutane nau'i uku Allah ta'ala yana ba su ladan su ranar lahira har silinci biyu to cikin su yace rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi thumma amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mutum ne daga cikin ahlul kitabi yayi imani da annabinsa kuma da manzon Allah ya zo ya bayyana sai kuma yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan Allah ta'ala zai ba shi ladan ilimi sai kuma ya faɗi guda uku ba mawdu'in mu bane amma dai in faɗi su ko da da Hausa ne a gurguje da kuma mutumin da bai ka bawa ne yayi biyayya ga mai gidansa kuma yayi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala shi ma wannan Allah ta'ala zai ba shi ladan shi ninki biyu da haka a takaice fa yi wa fiye muzurahum akwai kuma riwayar da suke zuwa fanuwar fiye ko fanuwar fanuwar fiye mu ko sai mu tuka masu an ce fa yi wa fiye kaga gaiba ce zai tuka masu Allah kenan dai ko fanuwar fiye mu tuka masu nan ma dai Allah ne wannan nunun din ana kiranta nunul mu'azzimi nafsahu nu araka wanda ke girmama kansa shi Allah ta'ala idan ya gwada girma dama yana da girman yana da shi ya tantanta shi yasa ma aka ce shi kadai ne yake hawa kan sifar almutakabbir kuma ta dace da shi mai nuna isa da ainihin da nuna isa da nuna cewa ya isa Allah wannan sifar ta ce amma duk wanda ba shi ba idan yi haka to yayi shi yayi ya ketare iyaka fa nuwa fihim uzuran ko fa yuwa fihim uzuran wallahu la yuhibbu zalimin Allah ta'ala baya san azzalimai ai an ce ma'anar shi ai yu'aqibuhu Allah ta'ala yana yi masa hukuma domin hukmu din nan malaman tauhidi na asha'ira suna yi mata tawili wajen sakamako mai kyau in dai aka jingira ta zuwa ga Allah in ka ce Allah yana son wani to ma'anar shi zai mai kyakkyawan sakamako shi Allah ta'ala ya tsarkaka game da adifa kowa dai ya san yadda soyayya ta tafi ke ta annashuwa tana ta Allah ta'ala ya fi karfi irin wannan kowa ya san yadda ki yake da ka hadu da wanda kake ki ka daure ka murtishe kai dan ka dinga shiga cikin damuwa to shi Allah ya ce yana kin ka da baka yi sai ba haka ba sai dai kawai ma'anar shi zai yi maka azaba to da haka ce Allah ta'ala baya son azalame bi ma'ana malaman tafsiri suka ce ayyu aqibuhum kawai ma'ana zai yi masa akuba ranar lahira shine ai kaga natizar abubuwan alkawo fa'idar su fa'idar soyayya shine ka ziyar da masoyinka daɗi ko fa'idar kiyayya ba sakamakon ta ka ɗanɗana wa makiyinka akuba to wannan fa'idodin da su ake sifanta soyayya ko kiyayya ta Allah subhanahu wataala ba ma'anarsu irin yadda dan adam wurin nan a gara wannan wallahu la yuhibbu wallahu la yuhibbu zalimin sai ce zalika ذلك نتلوه عليك من الأ... من الآيات والذكر الحكيم inna masala'i إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب na'am خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu la yuhibbu zalimin sai ce zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikr al-hakim inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wannan shine zance na Allah tabaraka wa ta'ala yace zalika wannan kissa da aka baka ko wannan kissa da aka baka ta Annabi Isa alaihi salatu wassalam tun daga haihuwarsa da aiko shi da aka yi da mu'ujizozin da aka bashi wanda za ka gwada cewa shi annabi ne na Allah da yadda aka yi adawa da shi har aka yi nufin kashe shi Allah ta'ala ya tseratar da shi ya jefa kamannin shi a fuskar ɗayansu wanda aka turo ya kisa sai da kashe shi suna ganin kamar annabi isa sai kashe da sauran duk waɗannan abubuwan to natluhu alayka min al-ayat muna karanta shi ba a gare ka na daga ayoyin ayoyin al-qur'ani ba daga wani labari na mara mara tushe da makama ba daga qur'ani ayoyin qur'ani muke karanta maka daga shi ko al-qur'ani Allah ta'ala ya tsarkake shi daga duk wani abin da yake ba sahihi ba tun farko dai a bakara Allah ta'ala ya ce zalikal kitab la raiba fihi wannan littafi da kake gani babu shakku kwata-kwata a cikinsa duk abin da ya faɗa haka yake ba zai taɓa tabawa ba a cikin abubakar aljaza'i mai littafin minhajul muslim ya ce ba a tsawon tarihi tun daga sauka alkur'ani har ya zuwa ila yau mai haza har ya zuwa yau din nan ba a taɓa samun makiya alkur'ani makiya musulunci sun taɓa warware wani hukunci wanda alkur'ani yayi ba ko kuma su su karyata wata kissa wanda Qur'ani ya bada ta ce ba haka ta faru ba ba a taba samu ba tun daga sauka Qur'ani har yanzu kuma duk wani hukunci da Qur'ani ya kawo tun daga lokacin har zuwa yau ne da haza wannan hukuncin bai gaza tabbatar da hikimar da aka saukar da hukuncin saboda ita ba Allah ya sa an gane abin da nake nufi misali yanka hannun barawo nakan yawan ba da misali da shi Allah ta'ala ya ya sanya haka ne dan a magance sata to da za a tabbaka shi a cikin wannan duniyar yanzu yanke hannun barawo da sai an ga ya magance sata fiye da kowane irin hukunci da za a yi misali idan barawo ya yi sata aka yanke mai hannu kaga wannan yanke hannun zai zama mashi abun kunya cikin al'umma ko da mutum ya zo subhanallah kai kowa da ya gane ko ya tuba ne an mai wata lamba wanda za ta rika ishara zuwa ga cewa wannan fa tsohon barawo ne. kaga ya'ya da jikoki ya ban masa abun kunya to wannan abun kunya dan adam da kake gani baya son abun kunya kuma dan adam baya son wulakanci har wani mawaki yana cewa la tasqini ma al hayati bi zullatin bal fasqini bil izzi ka'at jahannami ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل أسمى كين شيء بدون بلانا بيلوي أنت وانا جينا بيت مت مت مت كتجار دان أدم كو بلانا بي بايا سان كتن يسي إذا ذاك باني ruwan da sai na sha in rayu amma sai ka kaskanta ni ka wulakanta ni su bana su kishi kamar zai kashe ni ga ruwa kai kare kake da shi amma sai ka wulakanta ni sannan zaka bani yace bana bukata amma idan za ka mutunta ni ka dardarta ni ka samu kwarzowa ita ce gunar shanu wani abu ne mai ɗaci ita ka nan na gashi ka nan na gashi ka ɗauko in ji za ka gina wa ni na yadda ka bani ni kuma zan shai yace ni idan ka bada ruwan rayuwa an gane ko in dai za ka kaskanta ni sai in ga kamar ka sanya ni cikin wutar jahannama sai kuma ya faɗi magana da ni dai bai yarda da ita ba tunda ba qur'ani ba ce ba hadisi ba yace amma wutar jahannama in dai za a girma mari to yace ma dalla da gurin zama kuwa da Allah wa zai yarda duk wanda aka shigar da shi wutar jahannama yana magana girmamawa a nan gurin na'am kai ba ma wutar jahannama ko gidan yara aka yi aka san ba a girmama ka ba ban san irin girmama da za a yi ma a gidan yari ba da yanzu misali an sanya ka a gidan yari sai aka sanya maka katuwar katifa da zanin gado da matashin kai da abinci irin wanda kake so a wanda gida kake ne aikin banza kenan ba girmama a cikin wani to so da haka a take tsarin wannan wulakantar da zai cikin al'umma a rika wa yayan shi gori da jikoki zai sa mutane da yawa su tuba daga tsada kaga an yi garkuwa da wanda suke yi masu ba a taba su ba sun daina shi kuma wannan zai zama mashi nadama ya ga bari ya gyara halinsa sannan kuma gefe na biyu duk inda ya shiga to musulunci ya sa an mai alama da za ta zama kamar wani rigakafi cikin al'umma dai idan an haɗu da Allah ya ake gaisuwa dama mu a musulunci ko da hannun dama ko to ka miƙa wa mutum hannun dama sai ya miƙo ma ya kai hannu kaga sai ya tsara gyara aljiban ko ka tabbatar da wannan mutumin ashe barawo ne ya taba sata aka yanke mai hannu in kana da wasu kayayyaki za ka a gurin duk sai ka kauda ka daddaune kayayyakin ka haka an haifa wa mutane da rigakafi to haka duk wani hukunci za ka ga alkur'ani ya kawo tun daga lokacin har yanzu a yanzu inda za a bi shi sai ka ga ya maganta wannan matsalar da aka saukar da shi saboda ita amma kashe barayi bai sa su daina wallahi ni na ji a jakar magori shekaru da yawa a baya barawo za a kashe shi ana faɗin ya faɗi magana ta ƙarshe yana cewa ina ƴan maza ku ci gaba kar kashe mu ya sa ku ja baya a ci gaba da aiki kawai haka aka karbe shi kaga kusan ba zai sa su daina ba kila wani ma da ya ji labarin an kashe ko ya ji wannan tsara ba kafira ne amma da an yanke hannu kuwa yadda Allah ya ce duk komai sai ya gyaru ba a kashe shi ba an bashi ya ci gaba da zama da iyalansa ya reni 'ya'yansa kuma ga cikin mu iri iri sun kewaye hukunci saboda haka Allah shi wannan kissa na Annabi Isa muna karanta maka ita ne fa daga ayoyin Al-Qur'ani yawa ba daga wani littafi wanda a iya samu iko a ko daidai ko kuskure ba wa zikrul hakim da kuma ambato ne hikima domin ita fa kissa Al-Qur'ani mai girma ba ko ta kawo banda kissa a kowane irin littafi ita kissa Al-Qur'ani tana ɗauke da kissar da kuma wa'azin kan kissar da kuma wasu abubuwa na hukunce-hukunce game da kissar yanzu ɗauki kissar a sabon kazi zan dawo nan gudun zan ɗan shiga ne kaɗan don a gane wannan magana da na faɗa Allah ta'ala da ya ba da magana cikin aya ɗaya ko aya biyu ya ba da labarin kissar tika a dunkule kamar kanin labarai سوى إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يتيغا متى سنن سن تفي سن شيجي فوقو سكي الدعاء mu kuma wa warbatna ala qulubihim a kai fadarna ala azani tilka ta tinin adada sai muka sanya su bacci a cikin kogon da shekaru da yawa summa ba asna sai muka tayar da su ai kisa an riga an gaba an faɗi kanin da to daga baya sai kuma aka ce nahanu naqussu alayka naba'ahum bil haqq sai aka bude kissar kuma bayan an faɗi maka duk abin da ka kunsa kuma aka faɗi aka zo wajen karamar su wata rasharta idza qala'at tazawur kaga kissa ce ta karamar su ko to sai an tsaya kuma an yi wa'azi zalika min ayatillah man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida an ce to wannan aya ce ta Allah wanda Allah ya shirya da shi shine ke kai shirya wanda Allah ya batar da shi ba shi da wanda zai iya shirya da shi sannan a ce gaba wata akan hum ay kazan wa hum rukun to kissa qur'ani ba dai take da tabo da lillahi to muna karanta kuma sannan wani abin ban mamaki kissa qur'ani zaka iska tana daukar wasu bangare sai ta sa a wata sura sai ta dauki wani bangaren na wannan kissa sai ta sa a wata sura wani zai ce me yasa ba za a kawo ba duka a'a abin da yasa ba za a kawo duka ba saboda kowace sura maudu'in da take karantarwa a gane wannan da kyau ina fatan a gane wannan kowace sura maudu'in da take karantarwa sai a ɗauko kissar wadda ta shafi maudu'in sai a sanya a wannan sura iya wannan gurin ita kuma wata sura ne wa mawdu'i kan wani abu sai a ɗauko wani mawdu'i na wannan kissar sai a sanya a kan gurin saboda mudabaka da kuma kwarewa irin ta zance kaga kissar annabi adam da aka kawo ta a bakara sai Allah ta'ala ce fasadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin da bakara ta yi magana kan kafirai da yawa amma a cikin suratul kafi fasadaru illa iblisa sai Allah ta'ala ce kana min al-jinni fa fasaka an amri rabbi saboda kissa ce wacce take magana kan waliyan Allah wanda su waliyan Allah kin su ko adawa da su ba kafirci bane fasikanci ne amma da haka sai Allah ya kira shi da cewa yayi fasikanci a wannan sura to haka duk wata kissa za ka iske tana da ma'ana da abin da take nuni a gurin duk abin da ka an kawo a gurin ba wai kana zuba ko ake kawo abin ba kai malamai masu kwarewa sun ce ko wani mu kaga an kawo wawun wani mu kaga ba a kawo shi ba akwai dalilin ne ta ya ne sun ce al-hurufus zawa'i wanda larabawa ke amfani da shi a qur'ani duk in an kawo shi to yana da wata ma'ana babu jissa ko gawayi a cikin Qur'ani babu shi duk abin da an kawo yana da ma'anarsa a gurin idan ka baka sani ba kawai shi ko jiran da surori daga wannan sai wannan yana da ma'anar shi iya wanda ba suka sani al-Imam Suyuti ya yi littafi mai suna Asraru tartibi suwar al-Qur'an wato sirrori na yadda aka jeranta surorin Qur'ani yadda aka jeranta sirrin da ke cikin wannan to in kai ɗalibi ne mai iya ɗaukar littafi ka karanta da larabci ka san ma'anar shi wani gudu ga duka bakai tsallaka ihu in ana gaya ba dalilin da ya sa aka kawo wata sura kusa da wata hikima da ƙwarewar ta sa wannan sura ita ce kusa da wannan da mahaɗin su to so da shi qur'ani duk wani abu nashi ba irin na kowa bane zalika nasluhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim da kuma al-qur'ani wanda yake mai tsaba ga hikima Allah ta'ala gaban mu da alqur'ani ko ba komai ne muna cikin watan shi muna ga hankalin jama'a wanda ke karantawa ma ya tsara kolon ya karanta fiye da da wanda baya yi qur'anin shi dai yayi kura da Allah ya taimaka ya taimaki kanshi amma ba mu zai taimaka ba. ya goge ya dauko ya ci gaba da karanta shi qur'ani fa karanta shi lada ne kuma yana haska zuciya kuma yana samar da ceto ranar lahira in Qur'ani zai yi ceto kaulan wahida zai yi ceto kuma manzo Allah ya tabbatar da zai ceto masu karanta shi in kana daga cikin masu karanta za ka shiga cikin ceto ceto alqur'ani amma idan ba ka karantawa to ka je ka nemi wata hanyar kuma ba ceto alqur'ani amma in kana so qur'ani ya cece ka to ka zama ba abocin karanta alqur'ani shugaban masu karanta alqur'ani gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake an umarce ni wa an atlu alquran an umarce ni cewa in rika yawaita karanta alqurani an umarce da haka daga Huzaifa ibn Yaman yace yana yin nafila a raka ɗaya sai ya karanta wajen hizu goma sha ya bakara dukanta ya ali imran a lokacin in ya bakara a ya nisa'i ke nisa'i yake yin ya ali imran shi a lokacin daga baya ya yi ali imran sannan sai kuma ya yi ma'ida ai ga azar mumin nan sai ya fi su goma wannan karatu a raka daya alaihi salatu wassalam to Allah ta'ala ka ba mu yi don kwaikwaya zalika nasluhu alayka min al-ayati wa dhikr al-hakim da kuma alqur'ani ne hikimar gaske inna masala isa inda Allah ka masala adam lallai misalin annabi isa a wajen Allah kawan misalin annabi adam an gane ko wannan aya tana da dalilin sauka wafdu Najran wannan tawagar kiristoci da suka zo daga birnin Najran suna gayayya da manzon Allah suka hawo kan abin hawa guda 60 suka zo suka samu annabi sai suka ce mu wani cikin maganganun da muna jin kana zagin annabi Isa yace me zagin kana cewa bawa ne na Allah bawa ne shi yace kwarai bawan Allah ne ko manzon Allah ne sai suka ce to ba mu labari wane ne aka taba haihuwa babu uba idan akwai shi ku gaya mana musu sai wannan aya ta sauka inna masal isa inda allahi ka masal adam lallai misalin annabi isa a wajen allah da da nuna iko to kawai misalin annabi adam har ma malamai suka ce a shabbaha al-gariba bil agrabi li kadai hujja Allah ta'ala ya kamanta annabi Isa wanda shi abun ban mamaki ne ya kamanta shi da mafi ban mamaki annabi Adam da annabi Adam ya fi ban mamaki dan shi babu uwa babu uba amma an gaya masa cewa misalin Isa kamar an- kamar misalin Adam ne dan a rufe bakin su gaba daya sai aka ba su misali da wanda ya fi ma annabi Isa ban mamakin ba aka ce kamar shi yake kaga aka kawo misali da wanda ya ji a hirin shi kalaka hu min turabi sai sa Allah ma ya faɗa haka Allah ya halicce annabi Isa daga annabi Adam kai daga turbaya amma turbayar sai da aka maida ta ta zama salsale wani abu mai ƙarfi haka sannan kuma daga baya kalfaka an gane ko sai da ta koma haka sannan aka halicci annabi Adam din da ita sun makara da hukun sannan sai Allah ya ce ma annabi Adam kasance ɗan Adam mai irin wannan jizirin halitta wanda ya san sirrin ɗan Adam shi ya san ɗan Adam yake yake sun makara da hukun sai ya ce mashi kasance fa ya kawai sai ya kasance an ce an kawo fi'ili mudari ne dan a gwada dorewar zira'arsa za ta dinga zai dinga hayayyafa zira'ar ta dore ya sa a kawo fa ya sai ke ta kasancewa ko ko je ba mun yi suna nan ba to ka gani da haka zura'a tana ta yaduwa tana ta yaduwa to da aka gaya masa haka sai suka yi shuru babu hujja sai an ce akwai wani malami da wasu arna suka taɓa ɗaukar shi suka sai kai shi kasarsu kasar ta kiristoci ce sai ga suna bautar annabi isa shi birgina ne ba sai ce me za ku ce bauta annabi isa suka ce saboda shi din nan an halitte shi babu uba sai ta tun haka ne ai annabi adam ya fi tantanta a bauta mai dan shi ba shi da uwa bai da uba to su da ke waɗannan sun fi gangara yanzu ka ce to ai shi annabi adam bai raya matattu shi kuma isa yana raya matattu ya ce to in wannan ma'anar ce kuma akwai wani annabi mai suna hizqi bilha'i al-muhmala wa zai al-mu'tama an gane ko wal qaf التهتانية لما يشغل رأسي يوكو والياء التهتانية sannan kuwa a walla wannan shine kifiki shi ya raya mutum dubu takwas amma annabi isa mutum hudu ya taba rayawa yace to ai hiskil ya fi tantanta da ai a dinga bauta mashi an gane ko suka ce yau wato annabi isa kuma yana ra'a yana warkar da mai kuturta da mai makanta ita ta in wannan ne in wannan ban mamakin ne akwai annabi zarjis zarjis ka wani da kanka in baka taba jin sunan shi ba ka je ka sami kisasul anbiya wanda ake ce mata ara'isul mazalim sunan ta kenan domin kisasul anbiya ila tafai ne da yawa kala kala to mafi inganci ita ce ara'isul mazalim za a ga tarjamar ta babu babu wanda ya sha wahala ta makiya Allah kamar shi to shi har har tukunya aka taba samu aka dafa ruwa ya tafarfata aka dauko aka kulmi ya shafi ko za abin ba mamakin ubangiji kawai su a ganin sun sun sun kashe shi aka sai ya har iskan ya kone kawai sai dai ya kankade kawai ya taso ya fito sai ga shi sai gaba ba abin da ya taba shi to sai kuma aka yi na gaba aka samu aka tafi wannan kila a tun da ruwa ne a haɗa wutar sosai a sanya shi a ciki aka haɗa wutar sosai aka ɗauke shi gaba ɗaya aka sanya shi a cikin wutar ana kallo wutar ta gaba cin yawa kuma ya tashi ya karkace ita ta ce to da wannan mutumin da dahuwa da ƙonawa ba ta tasiri a kan jikinsa da kuma annabi isa da yake wancan warkar da makaho da da kuturu wanda ya yi ban mamaki sai suka shiru da haka a takaice idan Allah ta'ala ya ba da baiwa ga wanda ya ba to ai so ake a ga girman Allah ba kun mutum kuma ya lalace ya kallon wannan abin ke da tasiri ba masanin Allah yana cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid ai kowane abu inda kana da hankali duk abin da ka kalla wannan abin za ka ga yana da wata aya wani abin lura wanda zai gwada mana cewa Allah guda ɗaya ne amma idan Allah ta'ala ya bayyana da abin ban mamaki kan wani abu kuma sai ka mai da hankali ka kan wannan abin irin yadda kiristoci suke shi ke sa har a tsarkake abin karshe har a dawo ana bauta mashi Allah ta'ala ya kare ka kare خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق الحق من ربك فلا تكن من الممتلين الله أكبر الله تبارك وتعالى الحق من ربك wannan kissar da muka baka ta annabi Isa ita ce gaskiya daga ubangijinka duk wanda ya gaya ma kissar annabi Isa ba irin wannan ba to ya faɗi dai sarran ne kawai amma wannan ita ce gaskiya daga ubangijin wannan kissa yadda aka haife shi kenan tarihi shi kenan yadda aka ɗauke shi kenan kuma zai dawo kamar yadda sayyidul bukhari akwai hadisai da sai gwada cewa zai dawo har ma in dan gaya mana wani abu kaɗan kan wanda na gaban gaya mana jiya da ya kamata in kawo shi ai na ce jibril ya ɗauke shi ko sai mahaifiyar ta hadu da shi to ba a daidai wannan lokacin ba ne mahaifiyar ta hadu da shi an ce wannan lokacin mahaifiyar ba ba ta gaishe ba ba wanda ya gaishe sai da aka yi kwana bakwai an kashe wancan mutumin sai kuma Allah ta'ala ya dawo da shi duniya shi annabi Isa ya ce ya samu hawariyun su sha biyu din nan ya rarraba su a ban kasa inda za su ci gaba da da'awa to a lokacin ne ya je wajen mahaifiyar shi ya ce mata to kin ji kin ji aikin da aka turo da in yi kuma mai da za a yi za ta tana kallo sai girgije ya taho to shi ne a lokacin haka ta ba likita yanzu ya za a yi a raba da dana sai ki sa ya umbahu isbiri fa innal qiyamata tazmauna ya ke babu ki hakuri alkiyama ai za ta hada mu girgije ya tare shi sai Allah ta'ala ya cire mai sha'awar abinci da abin sha dan bai so komai ko yanzu nan annabi Isa yana raye an ce rayuwa insaniyatan malakiyatan in ka gashi dan adam amma ɗabi'unsa irin na mala'iku ne bai cin abinci bai shan abin sha kuma yana tashi a sararin samaniya kan ya ji abin da zai game da mala'iku suke tashi Allah ta'ala ya mashi wannan dan ya gwada ikonsa kuma zai dawo da shi kamar yadda na dawo mana bai fito Ibrahim ko wa in za'a ruhullahi Isa fa innahu ala dini وهو من أمته تاكل في عالة عالو إذا النبي يسايد زي أينه شريعة نيزع شريعة دمزن الله صلى الله عليه وسلم يتوبى للتابع شرع إنجيل هذه شريعة الشيبة آه الحق من ربك فلا تكون فلا تكنكم ba fala ta kunan da ba kara ba fala ta kun min al-mumtarin kada fa ka kasance daga cikin masu shakku ya rasulullah ka ji wata magana ta san dai da mu ake wani tun da shi aka sauka wa alƙur'anin da shi za a rika magana ko sako ake so a gaya mana shi za a gaya mawa wannan shi ne iya gaskiyar kar ka sake ka zama daga cikin masu shakku kan haka kaga ai ya tsarkakewa kenan ko ba su sa da tulubu alayka min al-ayati da kuma Allah ya ce shi ne iya gaskiyar kar ka sake kai shakku kan wannan malamai masu gani har hanji suna cewa wannan ta'abirin wannan bayanin da Allah ya fala ta kunan na min al-mumtarin ya fi kaiwa matuƙa fiye da kace fiye da ace mashi la tamtar kar ka yi shakku in aka ce mutum kar ka yi shakku an fi jingina shi zuwa ga yiwuwar shakkun fiye da ace kar ka zama daga cikin masu shakku da Allah yanzu sai na ce aiwa ne yana daga cikin zan faɗa ne na a gane kawai yana daga cikin tsauraye da kuma in ce kai wani ai ƙaura ne na gasken gaske da Allah wanne na fuskar ta sosai ƙaura na gasken gaske saboda shi na fuskantar wa abin gaske wanda ta yana daga cikin su kila ma ruwan sha yake zo musu ba wani ƙauran su ba yake kila da yaran yaran ƙauraye ne kila to shi ma to karka zama daga cikin masu shakku zai yi mutum yana cikin masu shakku amma shi shakkun kaɗan yake yi amma ku aka ce kar ka yi shakku to an fi nuna yiwuwar shakkun ga mutum sai Allah ta'ala yau manzon Allah irin yadda ya saba yi masa alqur'ani irin su abasa wa tawalla rantsi rantsuwa dai ka ce da wani mutum ta ake magana don kuma da annabi ake ba sai abasta wa tawallaita abasa wa tawalla ya daura fuska ya bada baya an za a wani a'ama saboda makaho ya zo gun shi annabi ake gaya ba amma yake magana kamar wani mutum can saboda yadda Allah ta'ala yake girmama shi to da aka zo wajen kitabin da bai shahi irin wannan ba mai aka ce ai an dawo da magana ya take wa ma yudrika la'allahu yazakka me ya sanar da kai me yiwa yana neman ya barkaka ne wanda ku kawo masu nauyi sai aka bada su kamar mutum da baya nan a basa wa tawalla an za a hul'a to haka Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah barka dan ya koya mana cewa shi manzon Allah girmama shi ake yi kuma na ji dadin wata magana ta Malam Ibrahim Daurawa magana gaskiya ce ta ita gaskiya ce ko a bakin kowa za ka ji ta gaskiya ce kawai yana cewa shi ba girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farin la dole yace duk wani aiki naka idan baka girma manzan Allah ba Allah ba zai karbe shi ba komin kan aikin yace ke har tauhidin ka idan baka girma manzan Allah ba Allah ba zai karbe shi ba duk wanda ke bin social media zai ya ji wannan magana da shi yace har sallar ka idan dai ba ka ganin girman annabi Allah ba zai karbe ta ba tunda girman annabin Allah ne ya fara nuna cewa shi yana ganin girman sa sai dai kuma je kana yi ka ko baka san ma inda kake ba kana lalabe ne shak mala isa waziri Allah ya dikan shi yadda sai ga mutum ya sa shar da kwat da lakatayi ya sa gidan wai shi ya zauna wai shi dakta wai zai rage wa annabi daraja shau isa waziri yace to ka rage wa annabi daraja ko ka ko ka tuce kanka yana san gidan rahama sai sai ka je ka lalace a banza a wuce kuma gaskiya ne shi annabi yana san nabiyyu izbi ishiriniya nabiyyun lahu a'la al-sinani mubawwa annabi ne wanda masaukin shi yana san kololuwa aljanna biyar da kowa to kai kuma sai ka nema albarkacin sa ba kuma sai ka ce kuma za ka rika za ka rika zunguri ai shi ba zai zunguri ba sai ka zunguri kanka Allah ta'ala ka tsara mana ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyar mu da ayyukan mu da aqidar mu da fahimtar mu da komai namu alhaqqu min rabbika fala takun min al-mumtarin kar ka zamo daga cikin masu shakku haka Allah ya ce wa manzon Allah wa man haddaka فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا na'am فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم na'am ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin wato fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm duk wanda yayi tarayya da kai daga cikin firistocin nan da wani yace ba haka aka haifi annabi isa ba haka kissa shi take ba min ba'di ma za aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na daga ilimin nan da na gaya maka duk cewa ga yadda aka yi to ai shi wannan kaga an ce idan mutum ya ƙi jin nafsi ko ya kamata a yi mai laushi kuma ko tunda an gaya mutum nafsi ya ƙi yadda to a sa ne laushi kuma hada Allahu aqwaman bi nuri khawariq wa bi sayfi ya haji badr man kana ajra a daga duk wanda ya gaya daga bayan abin da ya zo maka da ilimin nan to yanzu ba magana hujja ba ce magana sai ta mubahala a zo a yi tsinuwa Allah ya tsine wa mai ƙarya kawai fa qul ka ce masa ta'ala ku zo na dau abana ana mu kira ƴaƴan mu wa abana uku wa abana akum kuma ku kira ƴaƴan ku an gane ko a wani ta'ana ko mu kira mataye a cikinmu wani sa'anku ku ma ku kira mataye a cikin wa anfusana mu zo da kanmu wa anfusakum ku ma ku zo da kanku summa nabtahil sannan sai mu kaskantar da kai a wajen Allah mu mu roki Allah mu tawadu mu ta addu'a fa naj'al la'nat Allah sai mu sanya tsinuwar Allah ala al-kazibin akan masu ƙarya to su kuma wafd najran wanda kiristocin sun yi jayayya sai annabi ya ce to ku je ni zan zan zo zan zo da kayayyakin na waɗannan kuma ku zo da zazzala ku to kun san wanda annabi ya taho da su na dau abana'akum din sho Ibrahim Siriya da tafsir yace fa haka bana al-Husayn sai manzo Allah ya dauko Husayn haka al-Husayn dan dan Imam Ali sai ya riko hannun haka to da shine babba ya riko Husayn haka ya riko hannun haka sannan kuma wada'a Fadima ya kira Fadima yace ta dawo gaba ita kuma an gane ko wada'a Aliyan ya kira Imam Ali yace kuma dawo baya na ya dawo bayan annabi alaihi salatu wassalam suka tafi to a nan gurin wannan aya da muka karanta ta Ali Imran tana nuna faralan irin na Ali ba ka san abin da ke faruwa abada ana da ai alhasan wani mutum ko sune nisa'ana Fadima ko to ina za ka sa ina za ka sa Imam Ali cikin wa an fusana yake za mu zo da kanmu to cikin nafsin annabi ya saka sayar da aliyu cikin wa an fasara da ba ka da gurin da za ka tashi a nan gurin kenan gurin so abu zo da kanmu kuma ku zo da kanku to abu da ana da nisa ana duk ga tsawo cikin wa an fasara shi ne ga manzan Allah ga aliyu mun zo da kanmu kenan dama shi yasa wata rana sayyidina Abubakar ya shigo manzan Allah ya yabe shi sayyidina Umar ya shigo manzan Allah ya yabe shi sayyidina Uthman ya shigo manzan Allah ya yabe shi sai da Ali ya shigo sai Annabi ya shigo kawai sai fada ma ta ce ya ake duk kai bai shi ba kai bai shi bai to ya zan in yabi kaina kuma da ba zan yabi kaina ba an gane ko to saboda haka falalaici tana da yawan gaske Allah ta'ala ya sa abubuwan za su rika faruwa na tunda har zage shi a rika yi kan mimbari ba an samu matsiya Allah da suka rika zage shi a kan mimbari to duk Allah yana haskawa manzon shi yasa yake gwada faralarsa da darajarsa kai mutum ya shiga cikin masu ne waɗannan to da aka yi haka suna da shugaba su wannan kiristocin sai da aka faɗa ga yadda to za mu je mu shawara sai ce to kun dai san annabi ne da Allah da gaske kun sani ne ma na sani da kan da yaudar kanmu to da in muka je muka yi wannan tsine ne yaran da wallahi duk sai mun mutu gaba daya ni dai ba za ta ba kuma ina ba ku shawara a rubuce ya ce haka haka sai suka ji wani annabi da siga furga amma suka ce to gayi to yake iske biya hito da komai da komai sai ce to bari in yi adda sai ku sai amin suka ce ina ba za mu ce ba ba za mu ce amin din ba mu dai kawai dai mu dai yi sulhu kawai a yi sulhu sai aka zauna aka yi sulhu su za su rika biyan jizya kaga wancan fi duniya din ko ba wa azibum azaba shi da fi duniya haka ta haukar su jizya din suka rika biyan jizya an rawaito a hadisi daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara mashi yadda yace da a ce manzo Allah yace da a ce sun fito da kowa idan ya je gida zai iska iyalan shi gaba ɗaya sun mutu kuma dukiyar shi ta kone gaba ɗaya inda su ne da sun fito an yi wannan mubahala an gane ko ta so da haka a takaice suka ki yadda sai su aka yi sulhu daga nan shi kenan wannan abu ya ne kuma wannan aya da kin hitowarsu tana gwada zunzurutun gaskiyar cewa manzon Allah annabi ne daga Allah su ma sun san haka inna hadha la huwa al-qasas al-haq inna hadha la huwa al-qasas al-haq wa ma min ilahin illa Allah na'am wa inna Allah la huwa al-aziz al-hakim الله أكبر الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لن ولا لا باري لك تذكر لهو القصص الحق وتوشيني كسوشي كينا نكتيا وأن باب تاري بشري كده وما من إله إلا الله باب وأنا أهم بوتا بس سنسنتا سيدي الله النبي إيسا الله بني شيء وتعينهم باوالي الله domin lokacin da aka ɗauke shi mabiyan su sun rabu gida uku akwai yaqubiya akwai nasuriya akwai hanifiya to su yaqubiya sun suka ce ai ai annabi isan ma shi ne Allah ya zo ban ƙasa dai ya ɗanyi abin da zai ya koma suka tafi kan haka suna cewa Allah Allah Allah da suke ce mai akwai kuma nasturiya suka ce a ai dan Allah ne tunda bai da uba da haka yanzu baban shi astaghfirullah astaghfirullah hikaya ce ya dauke shi ya tafi da shi sama sai kuma hanifiya suka ce a bawa ne na Allah manzo ne na Allah Allah kuma ya dauke shi to waɗannan da yaqubiya da nasturiya suka zo suka dinga yakar waɗannan hanifiya wanda suka kan daidai suka dinga fatattaka su Allah ta'ala ya dora su kai shi saboda jarrabawa ƙarshe sai da suka dakushe su ba su gushe a dakushe ba har Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yar rabuwa cikin su ne nan da nan suka bi manzon Allah saboda da ba jira suke yi ina ne ire-iren su wanda suka wanzu jika kakanni haka Allah ta'ala ya samu dace wa inna Allah la huwa al-azizul hakim kuma hakika Allah shine mabuwayi mai hikima annabi isa bai kamata bai bai kama ya zama Allah ba al-imam al-busiri ya faɗi wani abu yace abuwar rasibul himara fa ya adda ilahin yamassuhu al-iyawu annabi isa yana hawa kan jaki yayi yawo yace yanzu dan Allah kiristoci kuna da kunya kuwa kuna da mutunci Allah ne zai hau kan jaki yana tafiya Allah Allah subhanallah shi zai hau kan jaki kuma kaga raddi ne ga suwa yaqubiyya a huwa rakibul himara yanzu Allah kuma shi ke hawa kan zaki sai ce fa ya azza ilahin yamassuhu al-iyaw kai mamashin abin bautar da gafiya take samun shi har ya nemi agaji a wajen zaki kai wannan abin wannan abin bauta akwai gajiyawa kuwa bai da yiwo kuwa sai kuma yake cewa akwai masu cewa inna allaha ko salihu salatatin sai ke cewa am jami'un ala al-himari laqad janna himarun bi jam'ihim mashaw ko kuna ne in annabi Isa tunda kun ce akwai masu suwa uku uku shine sune Allah an gane ko in an hada uku duk annabi Isa ya duku da uku to in ya kan zaki ko duka allolin guda uku kenan suna kan zaki yace kai wannan zaki kuma da girma yake da yake tafiya da alloli guda uku sai ya raddi ga nasuriya ikisa amhu wablun lillahi ma sharakatu fi ma'anin nubuwatil nubuwat nubuwatil anbiya ko ko a kuna cewa annabi isa dan Allah ne to me yasa sauran annabawa ba su tarayya da shi ba cikin su ma zama yayan Allah tunda dai ya zama annabi da Allah kuma kun ce dan Allah ne haka akida sai dai tabata duk wani abin bauta babu shi sai dai Allah kadai wa inna allaha la huwal azizul hakim hakika Allah shine mabuwayi kuma shine mai hikima na'am qul ya ahlul kitab
تولوا فإن الله عليم بالمفسدين الله أكبر الله تعالى فإن تولوا إذا سنجوا يبايا بس يدد حتى با سنجوجي أكل سوى النبي إيسا الله ني كو دان الله ني كو ثالث صلاة ني تو فإن الله عليم بالمفسدين كما أتي عليم بهم Allah yana ya san halin da suke ciki to amma sai ake abin da malaman tafsiri suke ce mashi fihi wabu zahiri makan mudma li bayan sifati aw al hal an dauki suna na zahiri aka ajiye a wajen wakilin suna dan ai bayanin sifar da mutum ya fada a kanta yanzu ba ta haka sunan su mabarnata inda an ce bihin ku ba su samu wannan sifar ba Allah ta'ala masani ne da masu barnan nan kuma zai masu sakamakon su daidai daidai yanayin wato yadda suka mutu a kai domin ƙarshe kowanne yadda ya mutu akan haka ake tada shi ko mutum ya yi ya ce annabi isa dan Allah ne in ya zo ya musulunta ba mun karanta hadisin Abu Hurairah ba ai wannan ma ulaika yu'tuna ajrahum marratayn ne bi ma sabab Allah ta'ala zai ba su ladan su liki amma duk wanda ya je wajen Allah da aqidar cewa wani Allah ne ba Allah ba to ba zai tsira a wajen Allah ba ba zai tsira ba sai ya shiga cikin wuta kuma wutar dawama zai har abada saboda aqidar ce ma wani Allah to wannan aqidar kafirci kuma bi gabdin nazari an amman yuqalu lahu zalim rintsailan ka karka lura da darajar wanda aka gaya ma haka din ba wannan bane abin lura a fada mai hakan shine matsala shi bai samu matsala ba in ba shi ya sa ba kamar yadda na faɗa nan amma duk matsayinsa duk girmansa to ya ishe ka wata wata wata mata ta zo da annabi alaihi salatu wassalam sai take cewa mata Allahu wa shi'ita matukar Allah ya so kai ma ya rasulullahi matukar ka so sai yake cewa la taj'aluni lillahi niddan kada ka rasa wannan magana kar ku sanya ni in zama kinin Allah ba kuna cewa matukar Allah ya so ni ma in na so kada ka rasa wannan magana ya sauri ya toshe wannan gaba saboda Allah ta'ala bai yi musamaha a jingina sifar bauta ga wani bawa ba don matsayinsa haƙƙi ne na Allah shi kadai Allah ta'ala ta tabbatar da mu akan wannan har ya zuwa numfashin mu na ƙarshe mu zamto cikin wanda manzon Allah ke cewa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah da kana aljanna duk wanda ƙarshen kalmarsa ta zamto la ilaha illallah to zai shiga aljanna to muna fatan Allah ta'ala ya sanya mu haka dama shi da Abdul Qadir al-Jilani al-Kailani kuma yana cewa malihata takrari wa tatanyin la taghfuli inda al-wada'i anni yana yin wannan baiti yana yin haira na kira yana cewa ya ke mai dadin maimaitawa da biyawa idan na zo ban kwana da duniya kar ki daukar ki dare ni ki iso waje na in samu damar furta ki to Allah ta'ala mu maka mana wannan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana ka sanar da mu bukatun mu na alkhairi zahiran wa ba'iran Allah ka biya mana Allah ka yaye mana kunci da damuwa Allah ka yaye mana mana dukkanin matsala ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka kuma inganta shugabannin mu ka gyara al'umma mu gaba daya Allah ka jikan magabatan mu da malaman mu Allah ka sa mu da imani ai ba ka ba lokaci ya ci gaba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum